أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا لتنين أكو قوة رمضان hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1438 wanda ya daidai da 29 ga watan biyar miladiya haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi wassalam shekara ta 2017 ajiya mun tsaya aya ta 50 zuwa aya ta 51 cikin suratul nisa a shafi na 86 a yau ma da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a aya ta hamsin zuwa ta hamsin da ɗai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitab.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ما لما هرد القرآن سنكتي duk inda ka ji cikin alƙur'ani alamtara ya zo da ta'un to zai tashi alamtara ne sai wuri guda biyu shine ya zamanto alamtarau cikin alƙur'ani duk alƙur'ani gaba ɗaya alamtara ya zo amma akwai alamtarau guda biyu kenan kai kokari ka san waɗannan guda biyu don saboda ka san sauran duk alamtara ne na farko yana cikin suratul luqman alam tarau anna allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir alam tarau na biyu ya zo cikin suratul nuh alam tarau kaifa khalaqa allahu saba samawacin tibaka to duk abin da ya saura yanzu a cikin alkur'ani in ka zo kawai kace alamtara alamtara ila alladhina utu nasiban min alkitab yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu as-sabil alamtara ila alladhina utu nasiban min alkitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila alamtara ila alladhina utu nasiban min alkitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا shin baka yi dubi ba zuwa ga waɗanda aka ba su wani kaso wani rabo min alkitabi da littafi amma duk da iliminsu ilimin nasu bai amfane su ba yu'minuna bil jibti sun yi imani da aljibt shine sihiri ko kuma bokaye ko bokanci wa taghut da taghut kullu ma yu'badu min dunillah duk abinda ake bauta ma wanda ba Allah ba an gane ni to shine taghut dan haka koda waɗannan sunayen sun kasance can a asalinsu sunaye ne na waɗansu gumaka to amma hakikatan sun shafi dukkan abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba wa yaquluna lil ladina kafaru suna cewa ga waɗanda suka kafirta su yahudawa kenan wato haula su mutanen makka an gane ko ahda min alladina amanu sabila su ne suka fi kasancewa akan shari'a ko ko su ne akan shirya amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba akan shirya shi ba shi yasa Allah da kai ne musu raddi yace ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كان دوك الله سيجو كنا تشوا كوكي واتو يما داكين كعبة هدمة كوكي تمكو متاني أما وانا أيكم بنزاني تندب كوي إيماني دا الله با وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ومن يبتغي غير الإسلام دينا falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin ashe a hada kai da waɗanda suka san abu gaskiya ne su yaƙi masu gaskiya ba abin mamaki bane ba abin mamaki bane malami wanda ya lalace kamar yanzu yadda malaman yahuda suka lalace ya yaƙi malamai na Allah na gari a ja aya yayi tawilin ta a ja hadisi yayi kokari ya ce sun ce da'ifi na shi dai abin da yake kokari saboda bukatar shi ta duniya kaga ashe kafirai suna kokarin wa junansu su nuna su ne akan shari'a yahudawa su ce ma wato kafirran makka ku ne akan shari'a muhammadu ne akan fata sallallahu alaihi wasallam su ku mutanen makka su ce a'a su wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan fata ku yahudawa ku ne akan gaskiya alhali ko su da kansu sun san akan ƙarya suke amma duk lokacin da duk mabannata na duniya gaba ɗai za su haɗu ne su yaƙi musulunci da kiristanci da yahudanci da shirka da mai addinin buda da dukkan su haɗuwa za su yi gab su yaƙi addini na gaskiya to shi yasa abin mamaki za ka ga wai hadda irin wannan aƙida da kafirai suka kudurta a cikin zukatansu yau musulmi yana fifita kafirai akan musulmi ɗan uwansa wani lokacin saboda laihin namu ne wani lokacin saboda laihin ba namu bane rashin imani ne domin laifinmu shi ne mu mun kasance yau ba mu da tsari a tsarinmu na tafiyar da rayuwarmu ta yau ko ba haka ba idan za a danganta abu zuwa gare mu mun yarda na kasance ne in an ka ce rendezvous africain me ake nuni rendezvous africain shine in an ba da lokaci aka ce karfe tara to ko ko wanda ya saurin zuwa ya zo karfe goma da rabi shine rendezvous africain kenan saba alƙawari kaga mu african har mun yarda cewa mu wato ɗabi'a mu ita ce saba alƙawari travail arab menene travail arab aikin larabawa kina aiki wai an ce arab ba ana nufin aikin da larabawa suka aikata ba a'a aikin da bai da tsari aikin da bai da wani muhimmanci shine travail arab yanzu yan ka dauko bature da dan kasar Niger mu ce Nigerian bari mu ce Nigerian sai aka kawo ana son a bude ma'aikata a nan Niger sai ana son a ba wanga Nigerian na da babanai da mammatai duka Nigerian na kuma duk musulmi ne shi ma musulmi ne amma wanga nasara ne ya fito daga turai bature ya zo kuma ba musulmi ba ne sai ana son wa za a ba shugaban ma'aikata idan aka ce 'yan nijar su zaɓe wa za a ce wa zaɓa wa 'yan nijar su zaɓe bature don mi saboda an san bature bai aiki da rashin gaskiya to kaga wannan ai ba laifinsu ba ne laifinmu ne mu da muka yarda muka siffantu da irin wannan mummunan ɗabi'a amma yaya an kai musulmi shi ka ganin kafiri da kima fiye da musulmi waɗanda Allah ce innamal mushrikuna najas kafiri najasa ne ya an kika ganin kima ta najasa ma'anawiya ko ba haka ba kun gani su sun taru sun ce ah da min alladina amanu sabila kuma kun yarda da turawan sun fi ku shi yasa kai in kaga bature kaga wani abin kallo kaga wasu kayan gabas ina fata an ne kaga abin girmamawa har ya zamanto su za su baka umarnin abin da zaka aikatawa yau mafi yawancin mutanenmu da suke da ma'aikacin ne a nan da waɗanda suke jagorancin ƙasashenmu turawa ne suke ba su tsarin da rayuwarmu za su tafiya ba wai daga gare mu ne ake ɗauka ba shi yasa tsarin kuɗi da tafiyar da tattalin arziki daga can za a kawo tsarin dokokinmu daga can za a kawo tsarin mulkinmu daga can za a kawo tsarin sojojinmu daga can za a kawo tsarin maganarmu abinda muke magana da shi daga can za a kawo kuma mu mun yarda cewa duk abu in dai ba faransai na ba bai yi sai an samu ma riga faransai in dai ba faransai bane bai su ko ba haka ba kuma ko ba faransa yi shi ba shi dai faransai na in montur na ya son faransai ko ba haka ba to in siminti na yana son faransai zobe yana son faransai tabarma faransai mantala faransai to kai ma ya kamata ka juya ka koma faransai faransan da su ma ba su kamnaku ko ba haka ba wannan yar takara ta faransa wadda ta faɗi ya marin lufen da ake cewa ba lufen babanta yana daga cikin masu kyamat duk wata kabila a duniya da ba ta shi ba ita ma yanzu akan wannan akida ta gina farcinta ta ce duk mutumin da bai da idanun idanun musa kun san idanun faransai da asalin idanun musa ne ko ba haka ba masu walƙiyar nan kuma bai da nationality faransai ba da asalin faransa ba ne in ta ci mulki za ta kore shi kuma waɗanda su ne ake cewa sun ci gaba ko ba haka ba kuma an yi shiru da ta faɗi kuma sai ta je tsohuwa mai shekaru hamsin da wani ko zuwa sittin ta je cikin matasa aka yi kiɗa mata ta yi rawa duniya ta gani abin da aka gani kuma waɗangana wai mutane suke cewa a ga manyan mu na nan ga a kai dai manyan kana ni wallahi waɗannan tambaɗaɗɗi na a wajena a kanina da Allah waɗannan tambaɗaɗɗi na ni ban ɗauke su komi ba innamal mushrikuna najas kai ne su yau da ba wajenka don haka ya kamata mu ji tsoron Allah kuma musulmi dole wannan ɗabi'a mu mutunta junan mu musulmi yau da an ga mutum da sifa addinin musulunci an ga banza duk cikin service service da zaka shiga in dai an ka ganka da gemu an ka gane ka da hula to an ga ustaz an ga nama an ga wanda za a walakantar an ga wanda za a bata ba lokaci kuma kai kana nuhin kai musulmi ne an ce Niger fursan musulmi ne ya akai a cikin ma'aikacin nan gwamnati ake ma masu imani walakanci don an gane su da sifar imani amma ya an ga mutum da babban umma dubbai an gani shi da ya sha shekula yana ta haya an san wanga ya san komai ba a mai walakanci kai ka kasanta kai da kan walakantar da mutumin da ka san wato bai da wani makami sai imanin shi da Allah da ɗabi'a ta gari ka je kai girmama tambadadde ya za a ce kai kana girmama waɗansu mutane waɗanda ba ruwansu da addini fiye da waɗanda suke da imani ko kuwa waɗanda suke karatu suke tsaye akan addini ya aka kake girmama wani mutum don saboda bukata ka ta duniya da wata wadda Allah subhanahu wa ta'ala ba daraja wannan shine sama mu ci gaba saboda ba mu girma mutane don Allah kai ba ka ganin kimar malami a idanunka bakin wanda kake son Allah ya tona ma asiri a duniya irin malami kai dai malamai sun yi kaza malaman nan kaza yan kuraka ne ba su da kaza kai baka da abin zagi sai malamai amma ga turanin su ne abin girma a wajenka ko ko wanda ke aikin ka saboda ya baka wani abu ko ko ya aike ka ka siyo makaruwa sai kayan kin alimentation ko ya aike ka kai makaruwa sai hidima ya sallame ka shi yake da kima a gare ka fiye da waɗanda suke ma Allah subhanahu wataala aiki shi bature da ya kirkira ma mota vewit ta san darajarsa ko ba haka ba ya kirkira ma jirgin sama ya kera ma jirgin sama ka san darajar jirgin sama ko ba haka nan bane yayi maka AC ka san darajar AC yayi maka na'urori ga sunan kana amfani da su yana da kima a wajenka duk da yake na kafiri amma wanda ya saman ma takarda da shaida ta kasancewa kaɗan halacci malami shi bai da daraja a wajenka ka lalace Allah subhanahu wata'ala ce wa yaquluna lil ladina kafaru suna ce ma waɗanda na kafirta haula'i ahda min alladhina amanu sabila waɗannan su ne wato am akan shari'a kuma musulmi su ne akan fada ba akan bata ba wai su an mafi shari'a ba domin su yahudawa ba su magaya musu cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana akan shari'a ba sai Allah ce ula'ika alladhina la'anahumullah أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا الله ce ula'ika waɗancan masu faɗin wannan magana ko ko ula'ika waɗancan masu faɗar wannan magana da masu nema a yi musu shaida allazina la'anahumullah su ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya la'ance su domin in muka ce ula'ika ko waɗanda suka faɗa ko waɗanda aka faɗa ma to allazina ismul mawsul ne in yazo yana nufin kamar an sha makance la'ana daga akan su alhali ko la'ana ba ta su bace shi kadai to amma an ka ce ula'ika da su waɗanda suka faɗa da waɗanda aka faɗa ma alfa'il wal maf'ul kenan la'anahumullahu Allah ya tsine maka kafirai don duk inda kafirai suke Allah subhanahu wata'ala ya tsine musu ko ba haka ba wa man yal'anillah duk wanda Allah ya la'ance shi Allah ya tsine mai falan tajida lahu nasira ba za ka samu a gare shi ba nasiran mai taimako in Allah subhanahu wataala ta shi kama ka ba wanda isa hana ka shi yasa duk mutumin da yake ganin yana da wani mataki yana da masu tsaro in mutuwa ta zo yana iya kare kai ne bai iyawa ya ishe ka wa'azi babu wanda mutuwa ta zo za ta ɗauka sai an ka ce akwai wanda isa ya hana falaula idza balagatil hulqum وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين التي إن باقت كيابني ذا أساكا كامو قرآن تاشا الكيابة تو ترجعونها نن دوني أنا باكا أمنستي أكاريكا نن دوني أكنا إيكا إيكاريا أزو أبيبين سكا أسير ذا أي أجارة كوبا هكذا أه؟ to amma a can lahira tarji'una ha tun da nan ba ku hana ya tafi in kun kasa wallahi ba ku isa ku hana Allah subhanahu wataala ya shirye shari'a ba tala ce am lahum nasibun min al-mulk am lahum nasibun min al-mulk fa idhan la yu'tuna an-nas fa idhan la yu'tuna an-nas naqira malamai sun kace am lahum nasibun min al-mulk wato wannan am ita mimun sila ce an karo ta don saboda wato ta cike tsari na jerin kalimomi kenan asalin magana alahum nasibun min al-mulk shin suna da wani rabo ne na mulki mulki ga hannunsu ga hannunsu yake waɗansu malamai suka ce a'a ita am wannan wato munqati'a ce wato akwai jumlar da an ka shafe kenan ayunkiruna nubuwata muhammadin sallallahu alaihi wasallam kenan in suna musunta to am yahsuduna nasa am lahum nasibun minal mulk ko ko suna da wato wani rabo da mulki kenan sai ya zamanto ita in mun ce am alahum sila ce ita mimun kenan yana da alaka da magana da ta gabata ana ci gaba da tambayoyi da inkari akan su amma in mun ka ce am ya zamanto wato munqati'a ce ta yanke alaka da abin da ke da kwai sannan tana da alaka da abin da zai zo baya kenan ahum aula bin nubuwa an gane ni am muhammadun sallallahu alaihi wasallam shin shi ya fi cancanta koko su ne suka fi cancanta suna da wani rabo ne da mulki wanda za su hana mishi abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara mai ko ba haka ba sai mutum ya duba ya duba ya ce a abu kaza bai dace da wani ba abu kaza bai dace da wani ba ko ba haka ba yahsuduna an-nas am lahum nasibun min al-mulk suna da rabo ne na mulki ba su da shi amsa ko ba haka nan bane tunda ba su iya canza abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara mulki na waye na hannu hannu Allah yake ko da mutane suna cewa wasu suna cewa na hannun Allah ne amma an tashi neman mulkin nan sai an bi waɗansu hanyoyi kaga ba a rincewa na Allah bane tunda in na Allah ne don mi za a ce a gabo ka a ce ba da sa'a eh a sha jinin mutum a yi wanka da jinin jinjiri a ciro kaza a ciro kaza kuma an yarda an ce mulki na Allah ne ina fata a fahimci ne da ka yarda cewa mulkin na Allah ne da baka shiga wannan hanya ba Allah ya ce qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير amma idan mutane suke yarda shin suna da wani rabo na mulki ne ba su da wani rabo na mulki amsa illa dai banda ta gare su fa idan la yu'tuna an-nasa naqira to ba za su ba mutane ba inda nasu ne ba za su ba mutane ba naqiran naqiran suka ce an-naqra shine wato wani dan ballo ko dan digo in ka dauki dan dabino ka duba bayan shi akwai wani dan digo bayanai to shi ake ce ma naqira sabanin wancan fatila fatila daga alfatlu ne shine wani zare wanda cikin tsagan nan ta dan dabino take tsakiya shi ko qitmir shine wato wannan abin wanda ya lullube wannan dan dabino kenan ka gare wai Allah subhanahu wataala yana son ya nuna maka hatta da irin wannan inda sun mallaka da ba za su ba za su ba mu ba to ina ga wadanda gajirin cewa sai tura sun zo sun taimake mu ci nasara kaji Allah subhanahu wataala bin da yake akan su hatta naqir ba za su baka ba in sun baka to kadu an fazo ne akwai abin da za amsa wanda yake karhin naka ba za su baka ba don Allah fa idan la yu'tuna an-nasa naqira ba za su ba mutane ba koda naqir wacce wa huwa isharatun ila annahum ghayru ahiqqa bil mulki Abdullahi bin Fodiyo a cikin littafin sa Kifayatu Du'afa Sudan yace wannan ishara ce Allah yi ila annahum cewa su ghayru ahiqqa bil mulki mustantanci mulki ba domin ba a yin mulki da rowa duk mutumin da adda rowa bai samu mulki ko ba haka ba in kana da sai kana bayarwa sai kana bayarwa sannan kake jagorancin mutane ba a jagorancin mutane kuma da jahilci sai an samu abubuwa guda biyu ilimi da dukiya in kana da ilimi baka da dukiya kaka nemi sarauta ba su binka don ko ka ce musu qala Allahu ta'ala ayi adalci sai kai wallan mu adalci mu samu kuɗi in kuma kana da kuɗi kan nemi mulki tana yiwa ka samu in an tafi zabe kuma tana yiwa ba za ka samu ba ko ba haka ba amma in ka samu kuma mulkin zai maka wahala saboda baka da ilimi shauƙi yake cewa بالعلم والمال يبني الناس ملكهم لم يبنى ملك على جهل وإقلال بالعلم والمال da ilimi da dukiya yabni nasu mulkahu mutane suke gina mulkin su in kaga mulki ya dore akwai ilimi akwai dukiya lam yubna mulkun ala jahlin wal iqlali baiwa a tabbatar da mulki akan jahilci wa iqlalin da talauci talauci bai sawa a samu mulki in an samu waɗannan mulki zai tabbata dole a samu ilimi dole a samu wadata shi yasa kuke ganin lokacin da an gane ni in aka zo zamanin za a zaɓin mulki sai a zaɓi wanda yake da ilimi ko ba haka ba yanzu ko sai a zaɓi wanda yake da kuɗi a ce wani na ga basuwa in za a yi zaɓe a ce to wani dai shina basuwa in kun ka zaɓi wani shina iya baku kaza bai iya baku alhali kuma mutum mai adalci an ka ce a zaɓa ko mutum bai da ko dala in Allah ya zaɓe shi ya zaɓe shi kuma zai iya kawo muku ci gaba ko ba haka ba eh bani isra'ila mai suka ce an na yakunu lahul mulku alaina ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال كاد يتصابوا الله يشري دمو سألتي أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم وآتيناهم ملكا عظيما Allah subhanahu wata'ala ce am yahsuduna nas shin ko suna hasadan mutane ne annas in an ce annas ya hada duk yan adam na duniya gaba ɗaya ko ba haka ba amma ana akwai wasu mutane waɗanda ake nufi domin su kansu yahudawan suna min suna daga cikin mutane dan haka nan waɗansu malamai suka ce ana nuhin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato suna hasada shi akan baiwar da Allah ya bashi domin suna da son annabin ƙarshen zamani zai fito daga cikin su an gane ni shi yasa suka zo madina suka zauna an ce za a same shi a wato wuraren da akwai itacen dabine a cikin sahara sai suka zo madina suka zauna suna son tsammanin zai fito daga cikin su da Allah bai fitar da shi daga cikin su ba sai hasada ta fito musu waɗansu malamai suka ce a'a am yahsuduna nasa nan ana nufin shin ko suna hasadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tare da sahabbansa game da baiwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su waɗansu suka ce a'a suna hasadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da kuma larabawa domin mi domin ya fito daga cikin larabawa su ko suna jin bakin cikin a ce wani ya fito daga kabila kaza kaga ashe in kana ɗauke da ciwon hasada yana da wahala ka musulunta in ba ai anniya ba sai ka lalace domin kai jiran ka kai dole sai Allah ya zan yaronka ma'ana ya zan yaronka ya karkato ya bi inda kake so in bai in yabba wani kace ba haka ba to bi kake nufi kuɗi ba su dace da wani ba matsayi kaza bai dace da wani ba to wa kake gaya ku magana waye ba shi to waye bai iya ba kenan sai ka ce a ba haka nake nufi ba to kaga kake nufi ina fata kun fahimta suna hasada laraba a'a suna hasada larabawa waɗanda suka musulunta suna hasada sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan suna hasada annabi sallallahu alaihi wasallam sannan suna hasada dukkan mutumin da yake musulmi har duniya ta tashi ina fata an fahimci ni domin adawar da suke yi da mu ba wai don saboda muna larabawa ba don saboda addinin musulunci ko ba larabe ya lalace bi addinin su doga masu hin sun shi fiye da mai imani ko ba haka ba dan haka hatta da masu imani sun shigo duk inda suke hattashin duniya wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq su abinda suke so a kafirce kenan hasadan tana da alaka da imani ne am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi ko suna hasadar mutane akan abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba su na falalashi in mun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ce annabta da Allah bashi in mun ce sahabbansa sai mu ce imani da kuma da wato kasancewa su tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba ko kuma in mun ce larabawan da suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun samu sharafin dangantaka ya fito daga cikin kabilar su ko kuma mu ce duk musulmin duniya hasada da suke yi saboda imani babu abin da kai imani tsada kaji abin da yahudawa suke hasada ka akan shi imani amma dukiya da wani abu ba su hasara ka akan shi dan da sun batar da kai ka kafirce ma Allah to da kai da dukiyarka duk kun zanna ba kun zanna su na fatan kuna fahimtar wannan da kyau an gane dan haka dai hasada daga nan mai hasada ya kamata ka gane ba aikin kware kake yi ba ko ba haka ba domin na farko hasada malamai suka ce ita ce ciyo na farko wanda an ka fara saba ma Allah da shi a sama shedan me yasa kima annabi adamu sujada saboda hasada ya ce ana khairun min ya yi hasada annabi adam sannan kuma ya yi girman kai kaga wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin wato zunubi na farko hasada ce ita ta tunzura shi har ya zo yayi waɗannan duk ayyukan da ya aikata shi ma dan annabi adam wato zunubi na farko wanda anka fara wato saba ma Allah da shi a sama zunubi na farko wanda anka saba ma Allah da shi a ƙasa shi ba hasada ce domin ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi Adam ko ba haka ba mi yana na tunzura shi kashe dan uwan shi hasada watlu alaihim naba abni adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar kaga qala la aqtulannaka an karba ba wancan shi ko da shi ba a karba ba sai sami sai sami hasada qala innama yataqabbalu Allahu min al muttaqin ashe duk inda kaga mutane wannan ciyon ya shigo cikin mutane amma akwai wani hadisi da suka yawo da shi suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dabba ilaikum da'ul umam wai ciyon mutanen da suka gabace ko ya shigo cikin ku ko ya so ko ya yana so wanda hadisin bai inganta ba ina fata an fahimce ni amma dai hakikatan hasada tana daga cikin kaba'ira kuma tana dauke da matsaloli daban-daban daban-daban masu yawa na farko daga cikin su shine cewa ita hasada menene hasada da yawa daga cikin jamhur malamai sun ce abinda ake ce ma hasada tamanni zawali ni'matul ghayr kai gurin ni'imar da Allah ya ma wani ta gushi ko da kai baka samu ba kaga mutum Allah ya bashi gida kai baka da gida sai kai fatan Allah ya sa gidan nan ya lalace ya fita daga hannunsa ko da kai baka samu ba to wannan hasara ce wannan jamhurin haka suke faɗa amma Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah shi ya kawo ta'arifi sabanin wannan yace abinda ake ce ma hasada kai kyaba abinda Allah subhanahu wataala ya ba wani da kaga wani da wani abu ka ji bakin ciki to koda baka yi gurin wannan abin ya gushe ba suna ne hasada to yanzu duniya waka ya tsere ma wannan idanun nan ho in mutum ya suna yana kallo ho bisa ga titi yanzu na karajan al'amura sun baci kyama abinda Allah ya ba wani shine hasada Allah ya bawa da kaza kana bakin ciki to shine hasada don me kake yin wannan sannan kuma matsalolin hasada duk wanda ke cikin hasada kullun yana tare da bakin ciki ko ba haka ba kullun yana tare da nadama domin in zo ya tsaye mai zai wuce wuce daya rai ne shi baci mai zai wuce biyu ya zo ya wuce rai ne ya baci mutum na can gida ne yana kwance na shan AC kai ko kana nan bisa gadon kara ka kasa bacci kuma kana nan zuciyarka tana konuwa jikinka ya dau zafi kaga ga kai ne azzalumi amma kuma kai ba ga wato kana kama da wanda an ka zalunta ko ba haka ba shi ne azzalumi ko ba haka hasan hasan al-basri yake cewa ba shi shi mai hasada shi na zalunci mutane amma kuma shi yake da alamar an zalunce shi domin shi hankalin shi abbai kwantawa ga mutunci Allah ya bashi dukiya miliyan 100 kana jin bakin ciki kai baka da kodala kuma ka kasa roƙon Allah kuma kana jin bakin ciki kuma baka iya karɓe dukiyar kuma baka iya halaka ta kuma baka isa ka hana dukiyar ta haɓaka ba baka isa ka hana ba ya za ka yi to shi yasa malamai suka ce in kana son ka gane mutum yana ɗauke da hasada to ka kalli waɗansu abubuwa shine duk ni'imar da Allah ya ma wani in an ɗauko ta sai ya ce ba ni'ima ba ce ko ko ya ce ƴar kaɗan ce ni a gare ta an ce kai gaskiya wani Allah Allah subhanahu wataala gaskiya Allah ya bashi kuɗi sai ce kai kuɗi mai Allah bashi kudin cin tuwo? ha? eh ina suke kudi ai kudi sai wani to shi kullum mai hasada in dai bai son ka to in an ka ce Allah ya baka abu ko ya ce baka da ko ya ce kaɗan ne an gane ni shi dai shi karamtar da al'amarinka ko kuma in an kawo ka to abinda zai yi ya nemo wani mutum wanda ya fi ka yanzu in anan Nijar ne an ka ce gaskiya Allah ba wani dukiya sai ce to duk dukiya tai ya kai alaji wani sai ya nemo wani mutum ko ko duk dukiya tai ya kai Bill Gates paske son shi kashe ɗauko wanda ya fi shi kuɗi a duniya don ya nuna cewa wannan mutum mai da daraja shi kenan sai a huta mai hasara kenan idan aka ce to wane yayi abu to sai ya ɗauko mutanen da aka karkashin shi waɗanda ba su kai gare shi daraja ba sai ya ce ai abin da sun kai yafi nashi shi dai ya samu ya ga ya lalata aikin da wancan ya aikata to in kana son ka gane mai hasara irin cikin hasodin shi kenan malamai suka ce kuma da mai hasada yana da hankali da zai gane cewa bai iya canza kaddara Allah da ya bari ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير to da haka in ka gane wannan ya kamata ka bari sannan kuma dole na hasada ta sa maka imanin kai rinka ja da baya in baka yi anniya baka sai can inda shaytan ya kai da dan annabi Adam kuma ka koma irin sifa ta Yahudawa ga annabin Allah fiyayyen halitta Allah ka bi shi ka samu cin nasara da duniya da lahira ka kiya wannan har ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Safiya take cewa ɗaya daga cikin kannan babanta yake ce mata to tabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tace mishi to mi lafiya yace wallahi annabin Allah ne tace to kai fa yace ke ni har yanzu jin da kai ban abi ne saboda gaskiya ba namu bane ka ji kan da kare yake ga mata ce wallahi bai abi shi to kaga ka samu aiki sannan duk mai tsoki da ciwon hasada to ya kau da kai daga ni'imomin Allah domin in ka kalli ni'imar da Allah ya ma waɗansu samanka ko ba haka ba to sai ka kalli waɗanda Allah ya ƙasanka to duk mai hasada an gane ni bai kallon waɗanda ya fiya sai dai ya kalli waɗanda suka fi shi kaga wannan zai kautar da shi daga ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya mai bai ganin su sannan kuma wannan zai sa ba zai iya roƙon Allah ba domin shi abin da yake fata dukiyar mutane ta lalace ba wai shi Allah ya bashi ba Allah da ya ba wa ne kaza to ina roƙon Allah ya bani fiye da nashi matsala ba ta kare ba eh wannan shine ghibta kamar yadda ya zo a cikin hadisi wanda Allah ya bashi dukiya kai burin Allah ya baka ko fiye da tashi ma kai ma kai aikin da yake yi ko wanda Allah ya bashi ilimi ko alqur'ani kai ma kai fatan kai burin Allah ya baka kai fiye da aikin da yake yi wannan shi da abin da ake bukata wannan ba hasada bane ana cikin aji guda wannan yazo na ɗaya wannan yazo na biyu kana kokarin kai ma ka zo na ɗaya wannan ba hasada bane abu ne wanda yake ya dace amma abin da abbakin ciki ka ce Allah ya gusar da tashi ko kai baka samu ba to kaga wannan akwai matsala sannan shi mai hasada dan sanda ne ya mai da kai ne dan sanda kusan dan sanda ko dan sanda mai bincike enquête eh dan sanda to shi ma dan sanda ne yana bin Allah yana bin dokokin Allah ah Allah ya ba wani kaza Allah ya ba wani kaza Allah ya ba wani kaza Allah ya ba wani kaza Allah ya ba wani kaza Allah ya ba wani kaza menene wannan kaga tatabbu yana bin ni'imomin da Allah ya musu Allah subhanahu wataala ya ba mutane to ina ruwanka kai ma bawan Allah ne kai fata Allah subhanahu wataala ya baka sannan kuma duk mai hasada to ba za ka rasa shi ba wato da kiran ƙarya sai ka iske yana ƙarya yana jingina ma waɗansu mutane ya ɗauko mutanen da yake ƙauna ya ce sun yi kaza sun yi kaza ko da busu ba waɗanda baya ƙauna ya ce busu ba in an faɗa ma sai ya ce sun yi kaza ko ya zagi mutum ya ci mutuncin mutum ya ƙoƙarin bayyana aibin shi in ya san aibin shi in bai sani ba ya ƙirƙira ƙarya ya danganta zuwa gare shi shi dai ya samu ya ƙasƙantar da wancan don saboda hankalin shi ya kwanta don haka dai a takaice ɗan uwa hasada dai mummunan ciyo ne ciyon shaiɗan ne ciyon ɗan annabi adamu na farko ciyon yahudawa ne kuma duk mutanen da suke da tsari iri guda na rayuwa abu guda suke nema to masu tsere ma hasada wannan shi ka'ida ne in dai an ce ma mutum tela da tela ne to akwai hasada tsakankanin su sai dan siyasa da dan siyasa akwai hasada ko babu akwai shi yasa wancan duk abin da faɗa ce ƙarya ne ko ayat qur'ani ya fasara sai ce ƙarya ne ina fata an fahimci saboda hasada akwai tsakankanin su haka malamai su ma da malami da malami duk yadda wani malami ya kai da karatu sai ya ce bai san komai ba ni na sani ya san kaza ya san kaza ya san kaza yaushe an ka haihe shi ai ilimi kaza da sani bai san kaza ba ai mu mun san malaman shi mun san wanda suka karantar da shi ai kaza lokaci kaza yayi banda kaza lokaci kaza yayi banda kaza shi dai sai ya da cewa wancan bai da karatu dan haka dai a takaici shedan ya yi samun sa'an mutane waɗanda suke suna da sana'a iri guda ko suna akan turba iri guda shedan yana kokarin afkar da hasada tsakankanin su shi yasa abul atahiya ɗaya daga cikin manya-manyan shu'ara na wato abin nan na zuhudu yake cewa fa ya rabbi innan nasa la yusifunani yace ya Allah mutane ba sa yi min adalci fa kaifa walau ansaftuhum zalamuni ya an kai koda nayi mun mutane nayi mun mutane adalci su ko sai su zalunce ni yake cewa wa inna lahum badli fala shukra indahum idan nayi mun mutane alkhairi ba za su gode mini ba wa in ana lam abdub lahum shatamuni in kuma ban ba mutane ba kuma su zage ni ni in na ba su ba su gode mini ko ba haka ba wa in ya kulli shay'un tasaddaw li akhdihi in Allah ya bani wani abu sai ka mutane kowa shi da son shi karba in Allah ya baka ilimi kowa naka ne in Allah ya baka mulki kowa naka ne in Allah ya baka kuɗi kowa naka ne amma da an samu matsala sai ni kai sai su sai su wace yake cewa to ga inda matsalar take mutane yake cewa Allah subhanahu wata'ala in suka ga ni'ima gare ni kuma sai su yi bakin cikin ta gani ni ka bani ni'ima ba ni na roƙe su ba ba ni ba su suka roƙan min ba kai kai yi niyya ka ga dama ka bani ni'ima to amma kuma yanzu sun koma suna hasada ta kenan in sun kaga Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe ni da wata musiba sai su yi dariya an gane ni in suka gane ni da wata musiba sai su yi dariya in wani alkhairi ya same su sai su yi hasada ta shi yasa imamu shafi'i hayyan mutu yana gunin Allah ya kara mai masu hasada a rayuwa ko ba haka ba yace inni nasha'tu wa hussadi zawu adadin rabbul ma'arij la tafna bihim adada in yahsuduni lima bi lima bihim fa mithlu ma bi mimma yajlubu alhasada yace inni nasha'tu Allah ya tayar da ni wa hussadi zawu adadin masu hasarata suna da yawa yace rabbul ma'ariji la tafna bihim adada ya Allah kakka kare musu adadi Allah kakka rage musu adadi kullu Allah ka sa masu hasarata su karu don bi yace in yahsuduni in suna hasadata limabi limabihimu in sun kalle ni sun ga abinda Allah bani sun kalle abinda Allah ba su yace fa mithlu ma biya mimma yajlubul hasada abinda Allah ya bani yana jan hasada dole na in Allah ya ba mutum ilimi ai hasada shi sai Allah subhanahu wataala ce fa minhum man amana bihi wa ata wato faqad atina ala ibrahima alkitab haqiqa mun ba annabi ibrahima ko iyalin gidan annabi ibrahima alkitaba littafi shine annabta kenan wal hikma mun ba su hikma shine annabta ko ko ilmi wanda yake na rarrabewa tsakankanin al'amura wa atainahum mulkan azima sannan kuma mun ba su mulki mulki wanda yake mai girma wadanda suka ce a wa atainahum mulkan azima mun ba su mulki mai girma kuma mun ba su mata masu yawa domin yahudawa sun kasance suna zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ko suna suka a cikin al'amarinsa saboda yana da mata ko ba ka ba amma a cikin littattafansu akwai annabi mai mata dubu akwai annabi mai mata ɗari biyar akwai annabi mai mata kaza to mai mata tara da mai mata ɗari wanne ne kamata ya zargi kaga ta nan bu saborin suka ba sai Allah ya ce ma annabi wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya wa ma kana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idhnillah dan haka ba abin zargi bane ga malami ko annabi don ya aikata irin abin da mutane suke aikata shi ba mutum ne ko ba haka ba da an ce malami zai yan aure ba abin dariya bane ba abin mamaki bane don malam dan adam ne abin da an mamaki a ce an ga malamin shina neman karuwa amma dan aure wannan ya halatta daya biyu uku hudu sun halatta Allah ya halatta sai Allah ce fa minhum man amana bi
فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا Allah ce fa minhum daga cikin su fa minhum daga cikin su man amana bihi akwai wanda ya imani da shi waɗansu suka ce shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai da suka yi imani da shi ko ba haka ba ko kuma faminhum man amana bihi daga cikin su akwai wanda ya imani da shi shi annabi Ibrahim domin shi annabi Ibrahim an faɗe shi ala Ibrahima ko ko faminhum man amana bihi shi annabi sallallahu alaihi wasallam da an ce am yahsuduna nasa domin nan za a samu al mahsud shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko faminhum man amana bihi daga cikin su akwai wanda ya imani da littafin shi alqur'ani ko ko suhufi Ibrahim don shi ma annabi Ibrahim an bashi littafin ko ba haka ba so amma babu matsala anan in dai kayi imani da annabi ibrahim to kayi imani da littafin da anka saukar mai in kayi imani da littafin da aka saukar mai kan mutu kana musulmi to kayi imani da alqur'ani don inda annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayyana kana nan da kayi imani da shi su annabawa doka musu alƙawari wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyina lama ataytukum min kitabin wa hikma ko lama ataynakum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna in ko an ce annabi sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam dole yayi imani da alqur'ani domin ba ka yi imani da annabi kai imani da alqur'ani ba an gane ni kuma in kai imani da alqur'ani kai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai imani da annabi ibrahim da dukkan annabawa kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi in dai kai imani da wancan hakika annabi ibrahim da tafan da an ka bashi ko takardun da an ka bashi an gane ko bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa in hadha la fi as-suhuf al-ula suhuf ibrahim wa musa dan haka dai in kai imani da dai daga cikin su kai imani to amma nan inda matsalar take in mun ka ce fa minhum man amana bihi akwai wanda ya imani bihi da shi malaman luku suka ce to sai dai a ce littafi domin in mutun ne sai dai a ce lahu an gane ni wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka an gane ni amma kullun amana billahi ba a cewa amantu lillahi sai dai a ce amantu billahi to littattafan Allah ana imani da su to amma shi mutum in mun fassara shi da manzo to ya zai a ce kullun amana lillahi billahi alhali shi bihikin nan kuma mun ce manzo ake nufi ba a cewa amantu bir rasul sai dai amantu lir rasul malamai suka ce wannan duk babu matsala in kai yi imani da littafin to manzon da ba zo ka zaka yi imani da shi kenan ya halatta sai a cakuda ce fa minhum man amana bihi wa minhum man sadda an daga cikin su akwai kuma wanda ya kauda kai an gane ni cikin yahuda akwai wanda ya imani daga cikin su akwai wanda bai yi imani ba kaga adalci na Allah wa kafa bi jahannama sa'ira jahannama ta isa ta zamanto sa'iran wato abin gashi abinda za a gasa dan adam kun san in sallah babba ta zo akwai manya manyan itace da ake sawa ko ba haka ba eh za a hura wuta in an hura wuta za a yi gashi wannan gashin da za a yi tabbas wutar da za ta isa ko ba za ta isa ba to jahannama ita ta dace da waɗannan kafirai shine sa'ir wato abinda aka hura shi wa idal jahimu su'irat aka hura mata wuta Allah ya tsare mu ta lace innal ladina kafaru bi ayatina إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا سوف نسليهم نارا كلما كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Innan ladina kafaru bi ayatina hakika waɗanda suka kafirce ma ayoyinmu, waɗanda ba su yi imani da ayoyinmu ba, in an faɗa musu an ce, akwai tashin alkiyama sai su ce babu wani tashin alkiyama, ko ba haka ba, in an ce za a mutu Allah subhanahu wata'ala zai tada mutane su ce a'a a idza kunna izaman wa rufatan a inna labab'uthuna khalqan jadida wa idza qila inna wa'da Allahi haqqun was sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri mas sa'a in nadhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustaqinin wasu kuma su ce babu ma Allah gaba daya ko ba haka ba kama irin su Ojos Kont wani katon kafiri yace a babu Allah yace dan adam ya tashi a duniya da mataki guda uku mataki na farko shine lokacin da dan adam yake cikin rauni yake cikin jahilci an gane ni sai yayi aiki da addini yayi aiki da filosofi abinda ake cewa filosofi an gane ni wannan mataki ne wanda dan adam yana cikin tsaur na rashin ilimi sai aka zo mataki na biyu an gane ni sai dan adam ya fara wato gane inda mataki na biyu ya fara samun addini an gane ko sai ya yarda da akwai wani abu da ake ma ruku'i ai mai sujada a roke shi sai ya taimaka can ana cikin jahiliya da philosophy nan kun zo ana cikin lokacin addini an zo an kawo ayoyi an kawo hadisai mataki na uku inji Otis Kant ko ba haka ba sai ce to shine lokacin da dan adam yayi ilimi ya gano ba a bukatar Allah abinda dan adam ya gano ba a bukatar Allah shine yanzu in ana son a samu wuta ta lantarki ya za a yi kawai khalas aje ayi ilimi ayi kirkiri in ana buƙatar magani ba wai Allah za a jira ba a ce Allah ba mu lafiya kawai ka sha magani shi zai baka lafiya in kana son motar ka ta tafi an gane ni kawai ka sa mata isansi to kenan kaga waɗannan al-atwaru salasa kenan shi or just con bai yarda akwai Allah ba an yi zama lokacin wato ilmi aka zo aka wuce lokacin lokacin ilmi aka zo lokacin addini ko ba haka ba yanzu ko aka zo ga ilimin zamani can wancan lokaci dan adam yana cikin khurafat bai san ciwon kanshi ba yana jin tsoro shi yasa yi imani da abubuwa da dama na ƙaryace ƙaryace yanzu lokaci ya kai an ka zo lokacin addini an ka sabkar da ayoyi yanzu kuma lokaci ya zo sai an ka samu ilimi na kirkiri shi sa ba mu bukatar Allah a yau an gane ni akwai kuma wani filozof na kasar almani ana kiran shi Nietzsche yace to shi bai yarda akwai Allah ba amma in ma akwai Allah sai aka yi hoton shi da wani takobi da kai ya sa takobi ya tsiri jini da na zuba yace to ga kan Allah in ma akwai Allah ya cire kan Allah waɗanda kafirai suna can ƙasar turai kuma waɗannan su ne wai yanzu ake koya ma matasa cikin lakol in ka zo cikin lise namu sai a tambaye ka wai cikin filosofi SQ do you exist ka ji wai SQ akwai Allah kaga an dauke hanya ta kafirtar da mutane ai cewa akwai Allah wannan abin da bai bukata wani abu afillahi shakkun ha ana bukata a ce wai akwai shakku cikin kasancewa Allah subhanahu wataala to da waɗannan kafirran da ire-iren su wato kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara Allah ce da sannu za mu sa su cikin wuta za mu tsumbula su cikin wuta za mu saka su a cikin wuta kullama nadijat juluduhum duk lokacin da wato juluduhum wato fatunsu suka nina ma'ana suka kone baddalnahum juludan ghairaha za mu canza musu juludan wasu fatu ghairaha waɗanda ba waɗancan na farko ba liyadhuqul azab don saboda su ɗanɗane azaba inna allaha kana azizan hakima hakika Allah subhanahu wata'ala ya kasance azizan mabuwayi Allah subhanahu wata'ala ya zamanto hakiman kuma Allah shine gwani a cikin wannan aya Imam al-Qutb yake cewa ba'du zanadika dai kamar zaka samu wadansu wadanda ba su yi imani da Allah ba an gane ni sai maka to Allah ya ce kafirai za a canza musu fata baddalnahum juludan ghairaha to alhali kuma wannan fatar ita ba da ita dan adam ya zama a duniya ba ko ba haka ba to kenan ko ai akwai matsala kuma an ce wala yuzlimu rabbuka ahada wa ma rabbuka bizallamin lil abid kenan ko wannan fatar wanda aka canza mai wanda aka mai a lahira ai an zalunci ana kaga kai yanzu an jawo maka matsala in wani malami ya ce to wanga dai bai yahudi na kafiri na jama'a musulmi da mun kai ko ba haka ba daga ciki irin waɗannan ayoyin akwai wato fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara an-nas mutane an san abin da suka dauka to al hijara fa ba su aikata komai ba to su ko dami za kai su a cikin wuta kaga anan sai a nuna maka alqur'ani ba maganar Allah bace ko kuma a barka cikin shakku a saka tsaka tsakiya in kana son amsa abu ne mai sauki su duwatsun Allah ya ce ya ɗauki amana da su sun ki ɗauka ko ba haka ba inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan ko ba da adam ya ɗauka ba to su ba azaba ne ake yi musu ba su rayuwar su ko kuma jin daɗin su cikin wutan ne akwai abin da shi bai jin daɗi shi rayu sai cikin mi sai cikin wuta to su kasancewa su cikin wuta suna mai Allah subhanahu wataala ibada ne domin suna ƙara ma wuta zafi ne saboda mi saboda saboda ta kuna makiyan Allah an gane to nan kullama nasu jasuluduhum malamai wadansu suka ce a'a nan baddalnahum juludan ghayraha ba ana nufin za a canza musu wata fata bace a'a irin fatar da suke da ita ita ne ce za a sake maimaitawa kamar da anka ce yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat an gane ni ana nufin kasar ita dai ce ba canza ta za a yi ba kamar da su malamai suka fassara kenan nan tabdil ana nufin za a sake mayar da ita irin yadda take waɗansu malamai suka ce a'a to nan da aka ce za a canza ko da Allah ya kawo sabuwa don saboda dan adam an da za a ƙara mai girma to kaga kenan ku akwai matsala ƙara girman nan zai sawo kenan tana yiwa canza mai ita za a yi ko ba haka ba to sai aka ce a'a ita ala ce domin mi domin Allah ya ce li yazuqul azab don saboda su mutane su dandane azaba kenan ita fatar ba ita ce take jin zafin ba zafin zuciya ne yake kai gare ta ita ma ibada ne take na Allah dan saboda ta isar da zafi zuwa ga mutane domin inda fatun za su ji zafi ne za a ce sai a ce li yazqna al'azab dan ita wannan fatar ta dandan azaba kaga shi ba ita ta dandana ba su mutanen nan dai sun ka saba ba Allah an fahimci wannan ko ba fahimci wannan ba wannan aya ɗan uwa musulmi tana ɗaya daga cikin ayoyin da yau ilimi ya zo ya tabbatar da wannan na cewa ashe ɗan adam babban wurin da yake sawar ya ji zafi wato shine fatar ɗan adam da turawa suka yi bincike su kansu turawan sun yi bincike yana daga cikin dalilan da suka sa suka kasa sanin ta inda za su bi su karyatar da alkur'ani domin kaga nan sun so su kawo wata hujja amma ashe sai ta koma akan su na farko da suka yi bincike akwai lajina ta malamai ta duniya da ke garin makka an gane ni tana da qismul ilmi yanzu tana kula da irin waɗannan ababen saboda in turawa sun yi ƙarya ayi musu raddi in an cimma wani abu wanda ilmi ya tabbatar da shi alqur'ani ya tabbatar da shi sai su tabbatar da shi sai suka ce to ita fata ta dan adam ta kasu gida uku akwai fata ta sama wannan wanda muke tabawa bayan ta ƙasa akwai wani yanki sannan kuma can kafin a kai ga jijiyoyi da nama akwai yanki na uku kenan mataki uku ce shimfiɗa uku ce to yanzu dan hakan ga yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa in ta ƙonu kaɗan nan to bakin nan zaka shi amma in ta kono har ƙasa ba zai zahin warkewa ba in ta kai ta mataki na uku to ta kai mugun wuri to sai Allah subhanahu wataala ya nuna wannan matakin guda uku su ne za ta kona gaba ɗaya shi yasa da suka yi bincike suka yi bincike ɗaya daga cikin manya manya masu bincike na turawa ana kiran shi Dr. Head da head da English shi ne kai amma ana nufin wani babban doctor ne wanda ya yi bincike har wannan tsarin nashi ya yaɗo a duniya sai suna cewa wato Dr. Head classification wato tsari mataki mataki wanda Dr. Head ya yi ma wato wannan fata ashe mataki mataki guda uku ne akwai ta farko mataki na farko shine wanda ke da alaka da in an taɓe ka akwai mataki na biyu wanda shine ke kula da jin sanyi sannan mataki na uku shi ke kula da jin zafi sannan shi mataki na hudu shine na ƙarshe wanda ya haɗa su gaba ɗaya nan ne kuma duka gaba ɗaya sai wuta ta ƙona waɗannan mataki guda hudu to sai malamai suka ce wannan yana daga cikin dalilan da ke nuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi ya kirkira alqur'ani ba dalili kuma alqur'ani shekara 1400 da wani abu da ya sabka haka ne ko ba haka ba to amma kuma gashi yanzu ya bar abinda ilimin turawa yau ne suka yi bincike har suka samu wani tsari na ilimi wanda ya bayyana musu ashe fatar ita ce take isar da zafi ga jikin dan adam wannan bai daga cikin mu'jiza ko bai daga cikin daga cikin mu'jiza dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaura menene mu'jizar shi alqur'ani to binciken da suka yi ya sa amma alqur'ani ya yi daidai alqur'ani wannan ke nuna gaskiya alqur'ani shi yasa Maurice Bekai ɗaya daga cikin manyan manyan likitoci na duniya wanda ya yi ilimi ne na shiriji yadda ake fidar dan adam ya yi littafi ya sanya mai suna alqur'an wat taurat wal injil alqur'ani da at-taura da injila daga baya ya musulunta sai ya bayyana dukkan ay dukkan ayoyin da alqur'ani dukkan ayoyin da alkur'ani ya zo da su ya yi bayanin ilmi dalla-dalla sannan kuma ga inda attaura littafin da ke hannun turawan da suka canza da injila wato littafin da ke hannun kiristoci inda ya saba ma ilmi amma alkur'ani ba a samu aya ɗai ba wadda ta saba wani bincike na ilmi kenan kaga wannan ya nuna mi ya nuna alkur'ani gaskiya ce amma mu musulmi ga turawa suna dawowa suna dawowa suna gaskata alkur'ani mu ko ɗiyan musulmi suna cewa a ai aya kaza ba ta dace da zamani ba ko dan siyasa kaza ya ce aya kaza ba ta dace da zamani ba su kafirai sun kai kololuwa sun dawo sun musulunta ko ba haka ba mu ko yanzu muke tafiya kana ganin mutum yana cewa a ayan dan kaza in an ka diba ba ta dacewa da zamanin mu ai an kai kaza an kai kaza an kai kaza an kai kaza an kai kaza an kai bi kalli su waɗanda suka gabace ka cikin bincike na ilimi Allah ya shirye da mu inna Allah kana azizan hakima Allah ya kasance azizan mabuwayi hakiman kuma Allah mai hikima ne to nan Allah subhanahu wataala wato da ya liƙe da waɗannan sunaye guda biyu akwai hikima azizan Allah mabuwayi na don babu wanda ya isa ya hana Allah ya azabtar da shi innal ladina kafaru bi ayatina ce min sawfa nuslihim nara babu wani babba a nan duniya wanda in ya mutu Allah ba zai kona shi ba babu shi hakiman Allah gwani na mai hikima bai kan mutum wuta don saboda bai aikata laifin komai ba. Wallazina amanu wa amilu salihat.
Wallazina amanu wa amilu salihat. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wata'ala ce wallazina amanu wa amilus salihat hakika waɗanda suka yi imani suka aikata aiki nagari sanudkhiluhum jannatin za mu shigar da su aljanna tajri min tahtiha al-anhar wadda koramu suke gudana karkashin ta sai Allah subhanahu wata'ala ce khalidina fiha abada suna masu dawwama a cikin ta har abada kaga ashe laihin dadi menene karewa to su ko khalidina fiha abada sun tabbata a cikin aljanna har abada ba za su fita a cikinta ba lahum fiha azwajun mutahhara suna da mata a cikin aljanna mutahhara waɗanda aka tsarkake su ismul maf'ul ne ba a ce mutahhira ba a'a mutahhara Allah subhanahu wata'ala shi ya tsarkake waɗannan mata an tsarkake su ta hanyar wato siffa ta wato jikinsu an gane ni babu wata mace a duniya da ta kai mata aljanna kyau shi yasa su suke cewa wai kuwa waye ne saboda ana ana ce muku in kun mutu akwai mata shi yasa kuke zuwa kuna dalma makan kuma ba mai kuna mutuwa ko ba haka ba matan aljanna kyawun su ba a iya kutunta shi da matan duniya ko ba haka ba suna da kyawu mutahhara Allah ya tsarkake su ya ba su kyawu wanda ba ka annahunna baydun maknun wa hurun in ka amsalin lu'lu'il maknun kamar lu'lu'i suke wanda ake aboye shi suna da sifofi da dama waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa lam yatmithunna insun qablahum wala jan kai tana yiwa akai ma mace kana san tsammanin kai ne da farko ashe waɗansu su riga ka ko ba ka ba amma su Allah ce lam yatmithunna insun qablahum wala jan sannan kuma mata ne masu ɗabi'a ta gari ba ka samu su da zage-zage mu yanzu da ka kawo abinci ka bata kuɗin kayan miya sai ta amsa sai ta yi matsuki kaga sai ranka shi ɓaci ko ba haka ba to su mata aljanna babu wannan gare su Allah ya tsarkake su daga wata mummunar sifa komi karancinta sannan Allah ya tsarkake su daga mummunar ɗabi'a komi karancinta saboda bi saboda aljanna babu bakin ciki fala khawfun alaihim wala hum yahzanun sannan Allah subhanahu wataala ce lahum fiha kaga nan taqdimu ma haqquhu ta'khir su kadai adda wadanda mata ba su tarayya da wadansu ba ba matan aljanna ba a bawar sai yasa ce bai ce azwajun mutahharatun lahum ba sai ce a lahum fiha azwajun mutahhara su kadai suke da wadannan mata wa nudkhiluhum za mu shigar da su zillan zalila haske wanda yake mai yalwa to kaka inwa za mu shigar da su inwa wanda take mai yalwa to inwa a cikin aljanna an ce babu rana ko ba haka ba la yarawna fiha shamsan wala zamharida to daga ina inwa ta zo ku ba mu amsa waɗansu malamai suka ce a'a abinda ake nufi nan suna da cikakken ni'ima shine abinda ake nufi kamar yadda Allah ya ce wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya yan aljanna suna da abinci wato wato abincin su safiya da mulici babu rana ya zai a san safiya ko da mulici kaga babu amma dai ana suna da cikakken ni'ima domin ana suna da cikakken inuwa wadansu malamai suka ce a'a cikin aljanna akwai haske ko ba haka ba tunda akwai haske babu duhu a cikin aljanna akwai itace akwai itace ko babu akwai gidaje to ta nan za su iya samun inuwa wadda take tare da su ina fata an fahimce ni wannan inuwar kuma Allah subhanahu wata'ala ce inuwa ce wadda ba ta karewa tilkal jannatu allati wa'ida almuttaqun ukuluha da'imun wa dhilluha kenan wa dhilluha da'imun ko da yaushe yana nan ba irin na duniya bane mai gushewa sannan kuma mu'minai suna cikin wannan ko da yaushe innal muttaqina fi dhilalin wa uyun ba inuwa guda bace inuwowi ne daban-daban Allah subhanahu wata'ala yayi musu tanadin su sannan su da matan su hum wa azwajuhum fi zilalin alal ara'iki muttaki'un sannan su kuma kafirai Allah ce suna da inuwa amma ba inuwa irin ta masu imani ba an gane ni in taliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun in taliqu ila dhillin zi thalathi shu'ab la dhalilin wa la yughni min al-lahab fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum wato wato inuwa ce amma ta zafi sabanin ta masu imani dan haka dan ka sani kakka ce a wani ya ce aljanna an ce ai la yarawna fiha shamsan wala zamharira a saboda hasken da akwai Allah subhanahu wataala zai basu kuma dole mu gaskantar da Allah tunda Allah da ya bada labari ina ganin lokaci ya fara matsowa yan uwa sai mu hakuri mu tsaya anan abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh